إن, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngul karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba uku ga wata na sha'aban hijira shekarar 442 wanda ya dace da sha bakwai ga watan uku shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 73 cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah za mu tashi makidatu zakatul fitar makilatu zakatul fitr makilatu zakatul fitr magana ta awo na kai abinda ake aunawa da zakka ma'auni na kai daban da mizan na yauni shi na awo na zakka za mu ce da na awo abinda ake badawa mun ji dai bayani da ya gabata cewa an ɗora ma an ɗora zakka ga duk wanda yake ɗani ko bawa ƙarami da babba mace da namiji wanda yake ciyar da su wanda wajibi ne za ka ciyar da su kuma an ɗora maka hudda zakarsu ta zakatar fitar da duk abin da yake ƙasanka na bayi da mata da 'ya'ya duk da suke ƙarƙashin da kana ciyar da su ciyar su wata wajibi kuma da ƙauye da maraya duk ɗaya kowa zai huda wannan magana ta awo abinda ake aunawa a bada zakka kan shi na zakkal kunu shine zamu bayani a wannan hadisi na farko ne Imam Malik yace haddathani Yahya an Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ساعة من شعير على كل على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. abin da ke wani ruwaya ta abdullahi bin umar yana ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitr ya farata ya ma'ana ya wajabta cewa ba da zakatul fitr zakata sallah ta azumi ta shahruwa daga azumi na azumin ramadan kuma wannan ya farta ta alin nas akan mutane na sama na allama na musulmi kuma za a ba da sa'an min sha'ir sa'i guda na sha'ir ko ya ce wannan kuma sa'in guda na sha'ir akan dukkan alakullin hurrin wa abdin akan dukkan ɗa haka dukkan bawa wannan zakarin a unsa namiji ne ko mace amma minar musulmin banda kawo wannan shi ne kenan babu dai maka na ya kaya maka abinda ake badawa na zakatul fitar mu yi da wannan zai mu yi bayanin masalar ta makilaki wannan ruwaya ba imam malik ya kawo ta imam al-bukhari ya rubuta ka imam muslim وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساعة من طعام أو ساعة من شعير أو ساعة من تمر أو ساعة من عقد أو ساعة من زبيب وذلك بساع النبي صلى الله عليه وسلم shi a wannan hadisi cewa abu salakudiri ke ba da labarin cewa ya ƙul kuna nukurdu zakatar fitar muna hudda zakata kono za mu ce ta ƙarshen azumi in ji wannan labarin na abu salakudiri ya ce muna hudda wannan zakata sallar azumi ta kono sa'an mai tamar muna hudda sa'i guda min ta'am na abinci nan suna fata ta'am cewa alkama ta'am da yake nufi alkama abinda yake magana kanta kenan alkama aw sa'in min sha'ir ko sa'i na sha'ir ko aw sa'in min tamarin ko sa'i na dabino aw sa'in min aqid ko sa'i na cuku aw sa'in min zai ko sa'i na zabib duka wannan muna hudda sa'i a zakatul fitr kuma wa zalika wannan sa'in da muke huddawa bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam kina ka wani sa'i wanda ba shi ba da wannan nan manzana da shi muke hudawa wannan shi ne abinda yake ɓangaren wani mana ruwaya bukhari ya kata musulun ya kawo ta wata ke tabbatarwa ana hudda wannan sa'i a zakatul fitar wannan iya maka magana kenan akan babi da ya maka na awo mai ake aunawa ya zamanto matsayin zakatul fitar wannan ruwayoyin guda biyu wanda imam malik ya kawo kuma ya yi tarayya haka imam imam bukhari muslim sun yi muwafaka sun kawo su mana ruwaya ta kace suna tabbatar cewa sa'i guda ne ake bada yan uwa wannan mas'alar sa'i a yanzu awo na yanzu malamai na zamani na da ana ya za a yi a yi sanin wannan abin awo kilo da sauransu cewa hata wannan jama'a ta hatu kibar ulama ta saudiya hata kabar ulama saudiya sun zamana kan wannan haddade muddi ko sa'i na shari'a gaskiya an kai an kawo cewa domin har yanzu magana da ake sa'in na nasarar zama shi ne har yanzu babu kata wanne ne wanda manzan allah ya bari akwai saɓani akan haddade shi wani dalilin ya sa suka samu saɓani wasu malamai za su ce maka sa'i guda kilo biyu da rabi wani zuka mafi suna ma iya kawo kilo biyu da garam 157 wani ya ce garam uku ma da haka da su haka kibar ulama abinda suka ce hitiyatan kurin dai an san wannan dusan ali da ake yi kurin ka hotai ka ba da hada ƙari kurin ka yi lissafi in za ka yi awo da kilo kurin ka hudu kilo uku in ka ba da kilo uku a komine ne ka maximum ka kai ƙololuwa ko wuce ma kenan ba ka shiga ballon yin ragewa da kuma masu ganin ma kilo biyu kasa da rabi a awa wasu su ce kilo biyu da rabi to wannan kilo uku ƙololuwa ce kuma ka shiga mata ɗawa kan hawa karulla ƙarin alkhairi ne kai shi yasa amma cewa haddadewa ne yake da wahala a yanzu gaskiyar magana na cewa daidai kaza ne amma aka san ga wannan kilo uku wannan maximum ka kai kololuwa har da ƙari tabbas wannan shine kenan wannan shine za a ba da wannan sa'i guda akan dukkan mutum guda a gidanka an kai lissayin an akwai sa'in ka bada an babu sa'in mutu hudu dai akan mutum guda kuma an babu ya kai lissayin kone mutum guda kilo uku shi kenan an gaba da kilo uku ka hudda duk da cewa gaskiya da yawa na kilo uku ɗan ɗin da yawa ne ƙarin da yawa ne shi mai kaman ina ga mai kaman fiƙi suna shi kilo biyu ya ba da garam 157 ka kenan ƙware ya nisa kilo biyu da rabi ka kenan masu kilo biyu da rabi su ma dai kaga dai kenan ƙware da sayan nasa da ya hau da yawa kenan dai wanda mutum ya ɗauka dai babu wani aibu akan mas'ala da rashin haddade wancan nawa ne to nan abin da ya sa wannan ruwa ta abu sa'il khudri yake kawo wannan labarin shi abu sa'il khudri yake cewa muna hudda zakatul fitr sa'i guda na alkama sa'i guda na sha'ir sa'i guda na dabino wani zabibu a zamanin manzala yana raye kuma da sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya kawo magana an samu ta mas'ala muawiya bin abu sufyan yana matsayin khalifa lokacin na karshe bayan amma mubaya ya zo aikin haji daga nan abin ya shahara sai muawiya ya bada fatawar cewa shi ya ga wannan abin da ake ba da na zakatul fitr ya ce sa'i in alkama ce don akwai wani nau'in alkama na sham tana cikin alkama masu kalite masu muhimmanci sai ganin valarkinta matsayin wannan alkama sai ma'auya ya ce a kan mimbari ya wani magana cewa duka wanda ke na a ba da rabin sa'i na alkama a kan sauran sha'ir ne dabinan ne zabibin ne aka ba da rabin sa'i na alkama ya yi wannan abin shi ne abu sa duka raddi kan wannan magana shi bai yarda ba abu sa na kudin donan fatawa ta mu'awiya don shi ya ce dukkan sa'ir giwa da rabin giwa da gaba daya annabi yana raye za ka ci ba ta canza ba ma'auya ya kawo wannan fatawa kuma cewa kamar da albani ya kasu kamar su wasan akwai ruwaya wadda take ba da madogara cewa ma'auya mun san ɗan ma'auya sahabi ne iya cin kuma masu rubuta wahayi na sarma yarda daidai da annabi bakin datin da ran shi ya za a yi da gangan shi na ba shi akwai wata ruwaya da nasarar sun ke ce addu sa'an min burrin a waƙamihin bayanar tunayin zuwa ƙashin hadisi akwai hadisi marufu a nabi ya magana ko ba da kenan sa'i guda na dabino ko alkama ko raba sa'insa tsakanin mutum biyu ƙashin wannan ruwar ba da kenan ma'awiya biyu ba wannan abin ko da ra'ayi ne ya akan wata madogara da madogara kan magana don menene ɗan wa masa'alar ta kaji yanzu misali wanda ya san hatsi muddi misali sa'i hatsi kilo uku ala ya kai kudin shinkawa kilo uku ko abin da za a ciyar da shinkawa kilo uku ban za su ciya ina hatsi kilo kwallon zai bada ba ɗaya ba ne abin shinkawa ta ciyar bayan magana kalite amfanin da za ta yi mutum za su shinkawa kilo ɗaya su kilo ɗaya su ƙoshi hatsi kilo da ba ƙoshi ba don ba ɗaya ba tashin su to wannan dalili kenan yasa a wancan zamani suka yi magana akan matsayin alkama ta saba da sauran ganin matsayinta da abin take badawa yasa suka yi wannan fatawa kuma ashe akwai asar ko akwai hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana raba sa'in alkama tsakanin mutum biyu shi dai amma jamhur ra'ayin mai jamhur magabata da ta wannan ra'ayin na Muawiya akwai irin su Usman Affan irin Sayyidina Ali irin su Abdullahi bin Jabir irin su Abdullahi bin Zubair irin su Abdullahi bin Abbas duk sun yi muwafaka kan ra'ayin Muawiya amma dai cewa mazhaba ta jamhur suna kan cewa ka ba da sa'i guda a kunnan menene din da Shafi'i bin Taymiyyah ibn Qayyim sun kawo goyon baya madogara ta Muawiya amma suka ce amma al'ahwar saboda dajiya kaka shiga cikin rabuwa kurin ka ba da sa'in a koma menene ka ka huta wannan shine da yake nan nan wannan ruwayoyin da muka karanta guda biyu sai guda biyu suna magana abin da za a bada sa'i guda na kenan mu da nan kuma me kauda da kilo uku ka hudda kuma menene ka hudda illa ka hudda sai shinkafa kaga da kasan tare kudin kilon shinkafa uku yayi kudin hadi kilo uku kaga kenan kaga san kuma san gaskiya lada ya riga ci abin da ka bada gaskiya Allah ya taimake mu وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة لا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا هنا هنا رواية مالك تاب لك ابن عمر شي عادة bai zakatul fitr kai gurin shi dabino yake hudawa dabino yake hudawa so ɗaya ne aka samu ya hudda zakatun sha'ir kenan nan shi yayi hudda ma dabino kuna bayan haka qala malik ولكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد العسقر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الزهارة فإن الكفارة فيه بمد هشام هو المد الأعظم نعم آه abinda yake ishara anan shi ma malik abinda yake kawo nan hukunci anan cewa dukkan kafara da zakatul fitr in za ta misali kafara ta rantsuwa kace da mutum goma ko kafara ta zihari maka iya azumi ba ya ta dabawa kace da mutum su dukkan abin da kafarori da magana ta zakatul fitr wa zakatul ushur zakatul ushur ta ushiri da ake badawa na kayan gona ta ce ka bada ushiri to duk wannan in za a yi lissahi na nisabi ko na zaka ana aiki ta kullu zalik bil muddil asghar da muddi karami kuma sai ce muddin nabi sallallahu alaihi wasallam muddin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya wannan magana me yasa ya ce muddi ko muddin annabi sallallahu alaihi wasallam domin a wancan zamani da yake magana akwai wani muddin wanda ba shi ba da ya ka muddi karami muddin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce illa zihara banda zihari yace me zihari abin da ka ce mace kin koma kaman bayan uwata matsayin uwata wannan wanda kenan bata halitta gare ka sai ka yi kafara to na kafara akwai yan taddabawa azumi sattin baka iyawa ka ciyar da miskini sattin a ita yace fa inna al kafarata fi bi mud'i hisham wannan ita kafara ta zihari ana bada ta da muddi hisham bin isma'il bin walid bin mughira gwamna ne na abdul malik bin marwan wannan a wancan zamani kenan a konin muddi wanda ba wannan ba kuma ya yi na annabin girma kenan kaga akwai muddi daban akwai na annabi akwai kuma na garuwa daban ko da garin ta inda shi ko ana abin awo akwai tiya irin ta nan akwai ta wani daban to dai muddin da ake magana wancan in ba dan anan shi zihari na imam malik ya wani magana wai dan gallaza mishi gobe kai kara ba dan mace annabi ne ya ce a shi an yi haka sun yi haka malamai dan a kara kaurarawa a kumtatawa wanda ke mai da matan shi oshi shi ne to kenan a nan muna cikin babin zakatul fitar ya sai muka bayani kenan zakatul fitar ana da sayi da muddin annabi sallallahu alaihi wasallam da kai sai annabi sai annabi sune muddi hudu kurin shi ne dan da haka ne muddi hudu shine sai shine muddi annabi kuma aka ce muddi shi sai guda shi zaka ce muddin madina mutanen madina kenan akwai muddi daban-daban muddi daban-daban kai wannan shine kenan abinda ake badawa a zakatul fitr kurin za a bada dukkan da wanda yake da ko bawa mace ko namiji za a hudda wannan zakatul fitr kuma yin mai bayani tana wajaba zaman ta wajibi shi ne da bayanin ba ma zai bayan sha Allah kan magana eh waqatul irsal zakatul fitr lokacin da ake aika zakatun fitar ma'ana za ka hudda ta ka bada ka akwai a can da manzana yana rai sallar salama akan samu wanda ake wakiltawa tsare a rinka tara kowa ka tashi ya tara daga abin araba mabukata wanda abu huraira yana daga cikin masu wannan aiki to wannan shi ne za mu ga yadda suke a al'amarin lokacin da ya kamata a bada ko aikata wajen masu raba حدثني يحيى عن مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر كان يبعث في زكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة عبد الله بن دون ولا مقاطع ذكر تا إن كان سجوا وأنا ما تا إن كان عبد الله بن عمر ينا أيك زكاة الفطر كنشي إلا الذي تجمع عنده kake nan akwai wanda ake wakiltawa don ya rika amsa iya ajewa to ibn umar iya aikata shi ga wanda aka wakilta amsar zakat kahin sallah da kwana biyu ko kwana uku a tara a can daga baya a wannan shine kenan damar bada ta hudda ta kahin lokacin ne kuma da mahimmancin tara ta a wuri guda a ba mabukata wannan cewa ibn umar ya haka ganin suna da hujja cewa bayan ibn umar ya haka ya tabbata annabi yana raye ana wakilta mai amsa aka misali ne guda na kissa shahararra ta abu huraira da shaidani ko wanda ai asalin ruwayar abu huraira an ba shi gadin zakatul fitr wanda shedani yazo a matsayin rawo yazo sata yazo doka ya ci karo shi kama shi rike shi da kyal da magiya ya sake shi washe gare ba nan sanar da matsala labari jiya cikin dare wani ya zo ya ɗauki abinci na kama shi ta magiya ma abincin iyali ne mabukaci ne ya magiya na suke shi manzo Allah ce goma zai dawo annabi bai gane komai ba sai goma zai dawo kwana na biyu ya zo ya zo kwasa zakatul fitr nan ma Abu Hurairah rike shi da kyar da magiya ya sake shi ya Rasulullah Allah je ma ya zo yace goma ya dawo ya dawo na uku a nan ya ce yau ya muka ƙari yau na kai kawa yau ya na kai ka yau ya na kai ka wajen annabi kullum ba wata makawa da kelma giya ta ƙade na yaba abu huraiwa ta fa'ida zan gaya wani abu ya ce in karanta shaidanin bai kusanta ka duk a wannan abin abu huraiwa bai da labarin wani ne sai abu huraiwa da ya zo ya ba annabi labarin wannan bawan allah ga abin da muka yi a yau amma kuma ya ban wata fa'ida ya ce duwan da ya kanta atul kursiyu shaidani bai kusantar shi annabi ce sadaqaka wa ka zo ya ce ka san da wa kake magana kwana uku abu huraira ya ce shaidani ne shaidani ne kuke magana da shi ya ce ya ma gaskiya da makareci ne kware makareci ne amma ana ya ma gaskiya kenan wanda ya kanta atul kursiyu a cikin dare shaidani bai kusantar shi wannan ya saba da kissa ta mashi tabbatatta ta ubay bin ka'ab shi ma iya tsaron abincin shi ɗani ya zo kwasa shi da ya dabu da shi rike shi ya ce sai ya ji gashi a hannun ya ce huska ta mutum amma hannun kare ne na yi ya kuma kubce ya kasa kubce ya ce a nan dai ya ce ka sake ni shi ma dai mai mage a nan wani ƙarshe ka ce ka san ni ko aljannan ina cikin masu ƙarshen su ko aljannan ta ce ake rage ga hannun ka hannun kare fuska fuska ta mutum ta ce haka ne ni aljani ne wani ya karantar da kai da sahabbai magabata ba su da aƙida ta tsoron aljani ne da muke tsoron aljani a yau shi ma kashin aljani tsoron sarki aljanin tsoronsa yake iman ne ba dai ba ta za ma karya aljani ma ka tsaye da gudu karya aljani ce ba kama aljani ma ne kun konin wani ya iyo ce ma aljani ka tsaye zuba da gudu a aljani a ƙida kwarai mai wa me yasa ya muke mamaki me yasa muka taso zaka misali yanzu misali ko balarabe ko bature ka ga basu tsoron aljani ka ga bature zuba ture na ci na fa aljani ka ya da mace ma yanzu anan ina ce ana an samu cikin dare wani ce ga wani aljini aljini ya ɓace iya wane ne zama turi za ka iya da kamera iya da shi sai da kamera soke soke ma ce da shi soke ma da aljini shi ya sami kan amma kai ko hanyar baka wani yawan mun taro da wannan aƙida da al'adar tatsiniya duk wani nan ɗan shekara hamsin arba'in da ya tashi ba yanzu ba akwai wata tsohuwa unguwa mai tatsiniya gizo da koki da bakan gizo ayi wane ne ayi wane ne koki ta ji gidan wayan aljanna wane ne da haka ka tashi tsoron aljanna kanka haka duk yaro a da inda shekara an koci shekara musun mu yan saboda sani mu da kasar sama da abu ba yanzu ba yanzu ba yi dan tsohuwa za a wani tsohuwa kaji a taru duk yaran su tara wani tsohuwa kullum me da kun tafi ne kullum tafi ne iri iri mun ya iri iri kai da wannan da take da koki da tawane an dilo tawaye iri iri tafi ne yaro ya san fashi fashi tsowa ba a barta karatu toto kamar ma malama kawai kurka karatun kenan karatun kenan a da wannan to wannan akida da ita za mu ka tashi tsoron aljanu kurin aljanu tsoron shi ke kurin wanda aljanu ya sulɗa min rayuwa sama ƙasa inda iya sulɗa kan ɗan adam tsoron allah kare mu shi ya rinci kurin wannan yasa ƙware to kenan muna magana ne ce kenan zakatul fitar ana hudda ta a tara annabi ma ya kare abu hurairah gadi ba kwana uku yi iya zaune kenan ka ga zakatar zakal an tara ta kayan kayan sallah ko shi ma kwana uku suka dawo aljanna shine hujja ana tara zakka ai je kai lokaci kuma san lokacin raba ta shine ran sallah dan anwalinta a raba ran sallah talaka su samu abinci kan suna suna nema sai bai wa kiran manzo Allah ya bar aje ta ba sallar kwana nan ko kirshe da wuci ne hujja ƙarin Abdullahi bin Umar duk da anan shi aka yi bayan a hili aka kawo iya rabawa iya ba da sauran kwana uku kina a wancan asar na abu huraira iya karkarin hujjar ana hudda ta kayan sallah illa cewa na magana akan wa tana zama wajibi a wani lokaci da hadawar rana ta watan shawwal ko kuwa da ketowar alfijirkin ranar sallah alƙashin wani mai yan wani sabanin mai yake kawowa idan aka ce tana wajaba da haɗawar rana ta watan ta azumi harkon shawwal kenan harkon harkon shawwal da shawwal ran ta wada harkon shawwal an zama 30 ga watan ran ta wada an mutu ga manzan mun koma shawwal ko kenan anan wanda aka aiwa bayan haɗawar rana zuwa asuba kenan bai cikin ba ta wuce ba ta wuce kenan ba da lokacin zama wajibi nan shi ne saɓa da idan kuma aka ce tana wajaba ne wa keto alfijir kira wanda aka aiwa kayan keto alfijir ba ta wuce ba ana abin yake zawa to kenan shi da alfijir aka ce dalilin azumi ne ana shiga farkon huta daga shawar daga ina ka shiga shawar faɗa rana a ƙi kware faɗa rana ta rana ta ƙarshen azumi don ana yin ta dalilin ƙarshen azumi idan aka doke ta a dalilin sallah da nata ayi a ciyar da miskinai da sauransu ko to ganin ma kun kashi ma da cuta da sabanin haka da kullum da nuna aka haifa kuna abada a cikin lafiya kuna in dai aka ahi yaro daren sallah kuna abada amma washe daren sallah sai dan bai ciki nan ba sabani kanshi kenan wannan kuma shine abin da kenan ibn umar ke badawa sauran kwana biyu ko kwana uku to nan zahirin magana haɗa wacce ake tsoron kwana to kai za ka huda ka ba wani ka ba da kayan nan wannan shi ne magana saboda idan aka ɗauka hikimar rassalla a raba matalaka kasi yawon bara in ka ba wani tsoron kwana uku damar da yin mushi ya cinye kayan sallah ko kowa iya sallama ya jabara kai kai na nan akwai na kasa ta manufar abin gaskiyar magana amma a ce wanda aka tabbatar da wurin da ake ajiya ne a raba ta daren sallah ko sallah ta zai muhimmancin kuma akan ma'anarta shi ma bin umar kai da ne ke wurin tarawa an gane magana ko sai kai da ake shike bace ina bara ta radda mai amsar zakka ya zamna wata ruwaya ina bada ta lokacin da aka wakilta mai amsar zakka kenan matattara ce yake kaiwa sauran kwana biyu ko sauran kwana uku kenan aka ha gaskiya mu da ba mu da matattara gaskiya in akwai matattara akai amma ka bari sauran gobe sallah ka ba da yana iya ya zama garanti eh amma karshe kakka ba da ta za mu ga lokacin ba da insha Allah nan sai yace wa haddathani nan da kenan mun ji anna abdullahi ibn umar kana yab'asu bi zakatul fitr إلى الذي تجمع عنده ablaban umar yana aika zakatar fitar da kinshi zakar kono muke cewa zuwa ga wanda ake hadawa a wurin shi abadal fitr bi yawmayn aw thalatha kayan sallah da kwana biyu ko kwana uku kin zai zama to kwana uku in an yi talatin kwana biyu in ba da kenan ko kenan 27 ga wata wa haddathani an malik أنه رأى أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى نا إمام مالك يا إمام مالك أهل العلم يا أهل العلم كما قبعتهم سمع لمنسو سنة سوء يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر أهدى zakatul fitr idza tala al fajr min yawm al fitr in al fajr ta keto ta ranar sallah amma abada ta qabla an yaqulu kum sallah kahin at eid ban haka sai ga abada ta na ran sallah shi yahi qala malik wa dhalika wasi insha Allah an tuadda qabla hudur min yawm al fitr wa ba'dahu yace wannan he imam malik yace wa wannan duk ɗaya ne mana abu kina akoyarwa ko ka bada kahin ka tahi ko bayan ma'ana kahin ka tahi sallah ko bayan sallah to nan gaskiyar magana akwai ruwaya cikin sanan ya ce wanda man addaha qabala salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salah fa zakatun min sadaqat kenan wanda ya bada zakatul fitr kayan sallah manzana manzana da ita ce sallah ita ce zakatul fitr zakka karbabba amma wanda ya bada bayan sallah tana matsayin sauran sadakoki na yau da kullum kinin batta ladan zakatul fitr wannan hadisi ne kenan zai ture mana ra'ayin cewa ko bayan sallah shi ne bace dole ba da bayan sallah baka da lada da to nan ana maganar bada amma wanda ta wajaba kanshi misali wanda ta zama wajibi kenan amma ban bada ba sakaki ko mantuwa ban bada ba he bayan sallah tana nan kai ba tana nan kai malaka duk da ladan ya rage amma dole ne na bada ta amma ladan zai bambanta bambancin wanda shi kuma ranar ta wada ko har ga washe garin sallah ba shi da abin da zai ba da zakatun fitar abin da ya mallaka bai huce ba abincin iyalan shi to shi a ran nan bai daga cikin wanda aka ɗora ma zakatun fitar yadda misali yau baka da kobi ya ce kanka kamar zaka zakatun ta ce ta wanda ya mallaki nisabi ko to ita ma zakatul fitr ta wanda ya mallaki abincin da yake ci sama da na iyalan shi a wannan wuni kenan akan nan duk wanda sallah ta zo bai shi da zakatul fitr garin Allah wai za a sallah ya aka mai buhu guda na shinkawa ba wanda ce guda ba da buhu guda ce aka maka baka cikin wurin tawo dan sallah ta zo ko aiwa yaro aka nan ko aiwa yaro aka yi bayan kitar alfijir ko ayyana sai yaro ko kuma da kudin ko to ba ta kauta mace ba ɗanka ne ka aihuwa bayan sallah tare sallah bayan kiran bada ka aihi yaro bai cikin ake hudawa wani kan kololuwa saɓanin ake yi faɗawa rana ko kiran bada amma a fitar da take zuwa ka aihi yaro wannan babu saɓanin bai cikin ta bai cikin wanda aka ɗora ma wanda aka ɗora ma a fitar da take zo ƙarshe ne to ina ga kai talaka ne baka da halin ina ga yau mahi yawa mutanen karkara wani abin ya masa matsala mai yawa ana ana azumi lokacin rani abu ya nisa kawai babu abinci idan lokacin kaka yayi sai a dole a ci alisa ya nawa gare shi duk sai an waba kauye manomi lissafi ya shi ya hudo ta ya bada ta wannan zalunci malaman kauye ne zalunci ne na malaman kauye zalunci ne wallahi ba haƙi bane ba dan da su ake ba dole sai ka dole ka hudo sai sai gidanka mutun nawa ne ka hudo wannan abincin kuma ta kan kawo zakawata zai wata zakka ma dai musu musu adalci ya ce ko ba hudu ya kai gawar zakka bayan ga lissafi da annabi ya kayyade a takashe nake yin zakatul fitr ba a bashi in baka kuma ta hauka ba ba ta hauka ba yanda yake zakatul kudi akwai mace akwai masu badawa ita ma haka ne ita ma akwai mace akwai masu badawa kenan ran sallah wanda ba shi iya cikin maciyanta amma shi kullum ci zai kula wannan shine amma wanda ya jinkirin huddawa wannan kuma dole ne sai ya bada kowane lokaci ana bin shi bashi sai ya bada wannan shine ya kamata kenan a gyara wajen ramuwarta dole bai da hali kai dora ma kan shi kurin sai ina ne za mu tashi kuma nan malla ta ji ba alayi zakatul fitar wanda zakal konan ba ta hau kan shi ba حدثني يحيى عن مالك ليس على الرجل في عب في في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق مرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة abin da ke nufikin ta imam malik rahimahullah imam malik ke cewa laysa ala rajul fi abidi abidi wala fi ajiri ba dora ma ba mutum akan bayin bayin shi bayin bayin shi ai kun sami bayani akan samu bawa ne amma da dukiya ya ake haka za a samu wani mai hali sai ya ɗora ma bawan shi kuɗi kullum ka kamun jika ɗaya misali ko dinare guda ka je ka yi aiki ka sha da yanci ko mai gaje gabi jami'in yanka kasuwa za ka yi dako za ka yi ni dai kullum kamun dinare guda ko jika guda akan samu bayi da yawa akan aka yi samu arziki suka ba shi ka ba mutum ka ba kabu ka ce kullum ne kamun jika guda na suka kudi da kama kamu kwado ta sau ni da kullum ka kama jika guda sai ya je ya samu jika biyu ko ya samu kuɗi ko sai ka tara kuɗi to su ma bari a can zaman ana musu haka dan nan akwai masu mas'alar mas'alar shuba a kabu kabu bai yiwa akwai shuba akwai waye nan ba garar bane ba da ba kawo kwado ta sau kai ne na ba haya a kullun jika za ka mun nan ba wani garar kai da kama mutum haya ko gida ko mota iya da dama da ce sa wanda kake so kin haya gidan a wata zai kama kaza kurin wannan ba wata matsala dan mutum kin haka da mutum Allah ta sako ka baka abu karkashin ujura abin na ajir ba ba ajir bane ba a haya ka shi ka ba ujura kin na ba ka baka abu na a wani jika ka kama kurin ko ka ko ka ka ka doka ka baka jika biyo ka samu jika biyo jika ku naka ne ko da ta sau ko ta kasida abu ɗaya ne ana magana akan shi kama hayar haya ce ka bashi ko ya je gidansu ko ya hau to kenan kan haka bayi ana masa haka sai a ce a wunin kamun jika guda ko jika biyu shi kenan sai je bige-bige sai ga ya tara kudi masu yawa sai gashi da dukiya ta irin wannan ne ya san bawa ne amma iya da shi mayar bayi amma asalin abin da mai gidan ne shi ne mai gidan gaba daya amma bayan shi ke haka su ya sa su ba su mai aikin ya su masa sama dogon su masa kami kudi bayan bayan shi ta kenan bayan bayan shi ya ce to ba a ɗora ma ba mutum zaka a kan bayan bayanka misali yanzu ina da bawa duk da ina ɗora min harajin wannan amma shi ni zakan shi a kaina shi wannan bawa amma bawan shi wa wannan ba ta bata ba shi ma mai gida shi ba shi ba da shi magana kenan eh baka ba ɗora ma zaka ba akan bawan bayan bayanka zaka kai ta hauka ba wala fi yace wala fi ajirihi ka ɗauki boyi a gidan kana biyan shi a wata masa aiki a gida ɗan gidanka ne da ya ce tuwa gidanka amma zakar shi ta kono shi ta hau ko uban shi ta hauka ba biyan shi kake biyan shi kake a wata kenan zakar yaranka ɗan gidanka yin gana kun kawo zama da kan sadaka ne amma ba ɗora maka ba don ba ɗanka ba ne kuma ba bawanka ba ne kai an dora maka ɗanka da bawanka don da yake wajibi ka ci da su shi ka kana biyo su kuɗin shi shi ne magana anan ya ce kenan babu zaka akan bayin bayinka haka cikin ɗan ƙwadabanka ɗan gidanka wala fi raƙiƙi mar'ati ko kuwa matarka tana da bawa ita aka ce ka ciyar ba bawanta ba ta ce da kanta na ta ne bawa ba naka bane kenan bawanka akan teki mai shi ne bawon matakka to duwannan ajiye jero yanzu gama hukuncin tun da ya jero laisa ala rujudi bai hau ba babu akan bawa fi abidi abidi bayan bayan shi wala fi ajiri ko cikin yan gidan shi leburorin shi wala fi raqiqi amirati ko bayan bawon matar shi duka mai babu mai tura babu zakatun jinin daga laisa babu zakka akan duwannan aka jero amma he tugi yace illa man kana minhum yakhdimu wala budda lahu minhu sai bawon matarka ne amma iya wani aiki aikin dole sai da shi za a rayu a gidanka hidima da ke ta dole ba ita ba dole ban dole na gidan shi ke nawa ji muke duk da ba matarka ne to iya ma aikin za a nan yawan to wani hidimar da yake ba kasan ka yake to wannan ita ta jibu alai wannan ta zama jibu akan ka bada yace haka walaysa alayhi zakatu fi ahadin min al-kafir min al-kafir haka kuma babu zaka akan ka akan bawon ka ne kawuri kan bai ka wure ne bawon ne makawuri ne sanin shi to wannan iya nan zakan shi bata dan ta akai musulmi eh bawa da ko bawa musulmi kenan babu zakatul fitr akan arni akan kawuri yace malam musulmi kenan mutaka ba musulunta bai ya ce makafirin ke yanzu suke nan shi nan ce babu zaka akan bawanka walaysa alayhi zakatun fi almin da yake kafir babu wani abu akan kana zaka akan bawanka wanda yake kafiri malam shi mataka bai musulunta ba kin yi musulunta kenan akwai to yace wannan bawa li tijaratin kanu aw li ghayri tijara inda ka wuri ne bayin da kake saidawa ko kuwa kurin na na mallaka ne duka babu zaka akan kowane inda ba wani sai dai musulmi ne wannan shine kan zakatul fitr kuma da ture shi ma wata kissa da ana mai ana kata cikin hudu ba ta ƙarshen azumi ta ana rataye azumin mutane tsakanin sama da ƙasa sai amma zakatul fitr azumin ka iya na amallake ka bada iya wannan abin shi yasa kenan ake cewa da kaka yan kawai sun biya dan azumin sai yana mallake a sama tsakanin sama da ƙasa kenan sai sun biya za a sabko shi gaskiya magana ba haka bane ba haka bane ruwaya ba ta inganci hadisi da munkar hadisi bai inganta ba inda kawo magana kun ba su da alaka zakatul fitr daban azumin ka daban azumi daban ko kar zakka ba azumin ka daban ya tafi ana ban ka bashi zakatul fitr kuran ba su da alaka da amshi wannan ko abar wannan zan shi da yanzu sai sabon babe kitabu siyam babe na masa kitab da yake mas'ala akan azumi sun ce muku kitab ya saba da babu ko fasalu kitab za a yi misali kitabun tahara kitabun salati kitabun zaka duwannan an aka kitabukin za a kawo babi daban-daban kuma yanzu nan kitabun duk abin da yake da alaƙa da azumi zai kama ka suna ganin wata shi ramuwa shi ramuwa duk abin da ke alaƙa da azumi asalin aikin magabata kansu imam malik kurin malami zai zo ya yi littayi da guda kurin kitabu tara kurin zai wani zai kitabu sala kurin wani zai kitabu siyam haka a suke yi an ci abin da ya shahara imam malik shine farkon wanda har gam kutub a littahi guda a gama duk wannan babuna a wuri guda shi fara da ba haka bai da kurin daban-daban ake ke motsa ta har kusa wannan babu kitab to zan zamu ce kitabu siyam ke zamu ji duk abin da yake da alaka da azumi cikin wannan kitab ke ke zai babu daban-daban yanzu bayan kitabu siyam yi bismillahir rahmanir rahim sai ce ma jaa fi ru'yatil hilal bi sawm wal fitr fi ramadan babu harko zaman ka yanzu tunda dai ba azumi an ga wata ko shine ya fara da ganin wata ya ce babu zai kama maka mas'alar da take da cikin gangan cikin ganin ruwatul hilal ganin ganin jijirin wata na azumi dokar azumi ko ci kenan ruwatul hilal da samu alfitar fi ramadan kenan ganin jijirin wata na azumi ko na ci wannan zai maka mas'ala kan shi zamani bayanin kan shi sai ya kawo cewa haddathani yahya an malik annafi an abdullahi bin umara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara ramadan faqal la tasumu hatta taraw al-hilal wala tuftiru hatta taraw fa in ghumma alaykum faqadru lah abinda ke wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam inda abdullahi bin umar manzana sallallahu alaihi wasallama zakara ramadan ya ambaci ramadan an dauko hira wata ramadan to sai zai ga maka wata mas'ala da manzan Allah ya ambata bayan zantar ramadan sai ke ce musu la tasumu kan ku yi azumi hatta tarawul hilal sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru kan ku ci hatta tarau sai kun gan shi nan jijirin wata kenan farkon wata 29 kakkuci dan shi da a sai kun gani ya ce fa'ina gumma alaikum in ya bace 29 ma'ana ba a gan shi ba faƙuduru na ya ku ƙaddara ku yi lissahi nawa ne yau ga wata 30 ba ɗaya biki cike yau to zai yau tana faɗe ne tun ban wata ba sai mu kai gobe mu ƙara ɗaya ya zama talatin shi ne kina asalin kai talatin sai in ba a gani ba a ishirin da tara magana ke wannan ruwa bukhari ya kasa musulun ka bayan imam malik wa haddathani an malik an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له a wannan ruwa ta abdullahi bin umar cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wata 29 kwana ta 29 ne kenan asalin abin da yake zama tuwa to amma dan an ce 29 ne ce falata su mu kakku yi azumi dan yana 29 hatta ta rauni a nan hegon gashi da mutane idon 29 kenan amma ita wala kuma ce wala tufitu kuma in kenan sha'aban ne kakku yi azumin sai an ga jinjirin wata kuma in na sallar da wadatu fitar kan ku ci abinci kenan shi ma ta tarau sai kun ga jinjirin shawwal fa ina gumma alaikum idan bai a ga wata ba 29 ko doka ko ajewa fa qadu la qaddara wata ya zama to 30 ke wannan shine na magana shi dai kenan imma a ganshi 29 ba a yi an gani magana kenan amma talatin ko ba ganin kun kun yi zafi da talatin ko ba ganin kun ko ba ganin kun ya ce kun gobe daga wata gwamna ba bukatar ya gan shi ba bukatar ya gan shi inda aka ce a gani ran ishirin da rabi kenan talatin ko ba ganin bai ba ba ruwan gardi bai ma kun azumi da aka kun jini wa haddathani an malik an thawr bin zaid ad-dili ad-dili عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين yace aji ne ka tabbila bin abbas ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam shi ma nace zakar ramadan ya kawo hirar ramadan fa qalat la tasumu kakku su ake magana musulmi magana zaka ce kan ku yi azumi hatta tarawul hilal sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru kan ku yi kan ku ci kuma hatta tarawu sai in kun ga jinjirin wata in asali kenan 20 tarkin ai magana dubo fari fa in humma alaikum in wata ya bace ma'ana ba ku ganshi ba fa akamlu li iddata 30 sai ku cika kidan idda karshen mu da azumi wata 30 kenan kuma saura kurin sallah ce ku azumi ne wannan ya inganta sai ya ce wa haddathani an malik annahu balaghahu anna al-hilal ruwiya fi zaman Usman bin Affan bi 20 falan falan yafṭir Usman hatta amsa wa ghabat ash-shams قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى الهلال رمضان وهذا تبدي wannan magana nan cewa an ga jijirin wata a zamanin Usman yashin da marice irin yadda ake diba wata ba ga wata ba kurin da rana sai ga wata kurin muna azumin talatin ga wata da marice ta wara an tana ashi bayan zawal kina yau ba a zuwa rajin asar kuna ga wata an taba yana an taba yana da yawa nan ba taba yi muna ana ana yin ajiye da kinan da rana kuna ga wata wadda kenan jiya ba to wannan masala ya shi ne to nan kusa kusa yanzu nan abinda aka ba da labari cewa falamin fitar usman usman da kicin abinci hatta amsa haidai marhida ta wada haidai marhici ta yi wa gabatin shan rana ta wada nan ba amsa ka ha? ha? to shi kenan ba shi kenan a nan muna da amsa karatu da muke a nan karatunmu na bulurgu mara mun samu amsa ko ba mai muna da hadisi marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi labari iya cikin azumi iya azumi na talatin wasu fatake suka zo daga nesa a shan ba na sham daban wannan daban yake na ibn abbas na quraib aka zo suka ce tun daren jiya muka ga wata a gari kaza suka wuri suna tahiya ba su kama dina ba ya bayan zawad ya bayan asar ba da asar manzo Allah ya sa aka sheda kowa sha ruwa kuma gobe mu ta mu idi sai kaga wannan hadisi marfu'i kuma ingantacce shi kuma nan koda koda inganta sahabi ne to kuma bai inganta ba wai wannan bai inganta ba wannan rabar da sun bai inganta ba kasu mana fara bai inganta ba to ka kenan muna da amsa hadisi marfu'i ya inganta to wannan koda inganta bai kiro to kuma shi ba bai inganta ba haka ne ba matsala komi kurin haka ga wata da rana kuma ya sha ruwa kurin eh muka ga wata da asar min taurin kai min kisha ruwa eh da asar ga wata duru ga kuna sha ruwa ba wani jiran marici da manzo manzo Allah sallallahu haka yi shi ba ba an bashi labari ma an bashi labari ne ma amma kuma ya sha ruwa ba gani ba balle har sai dai kanka yanzu wannan magana ita muke magana ba ta inganta ba kun san mun ce a motsa kaga an ce kala malik wannan ba magana sanadi abinda ka ce wani sahabi ko tabi'i aka rubuta sanadi ya amma maliki duk tashi ba matsala ka an abin da yake cikin ko magana maliki ce sai dai a ce da hujja ko ba hujja amma dai magana maliki ce to yanzu bayan wannan hadisi na Usman bin Affan wanda muka ce bai inganta ba da ifin hadisi ne sai ya ce qala ya haya sami'tu malikan yaqul naji imam malik yana fadar cewa iya magana fil ladzi yara al hilal yara hilal ramadan wahdahu wanda ya ga jinjirin watan ramadan shi kadai cewa annahu yasu zai azumi wala yanbaghi lahu an yuftir bai kamata bai ci abinci وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان الحالي يا سمرن رانا رمضان تي قال يتي أما ومن رأى هلال الشوال وحده كاتبه an azumi ne ya gani shi kadai dole ya azumi kuma ya ce haka wanda ya ga jinjirin wata na shawar shi kadai fa inna hula ya fitur ba zai ci abinci ba zai salla ba eh ba zai salla shi kadai ba eh bai salla shi kadai yadda a ci aka shi kadai a zama shi tunan kuma ba ya salla shi kadai ba me hujja imam malik yace li anna an-nasa yattahimuna ala yattahimuna ala an yuftar minhum man laysa ma'amuna wa yaqul ulaika idha zahara alayhim qadar an al-hilal umar an hilal shawwal to nace dai anan kenan mutane su mai tuhuma ta cewa kenan bai azumi wannan gudun wannan tuhuma sai imam malik ya magana to nan mas'ala eh mun karanta a baya katibu na bulugul maram sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tafturun wa dhahakum yawma tadhakun ta ko hadisi ya inganta annabi sallallahu ya ce kenan azumin ku ranar da kuke azumi sallar ku ranar da kuke sallah layyan ku ranar da kuke layya kuma sallar ranar da ya kace to kenan akan wannan malamai magabata suke da wannan fa'inta daban-daban masu ganin cewa tun da aka ce ranar da kuke yi kenan ko ka ga wata da idanka tun an ce tare ake da jama'a bakai kai da kan wannan ce masu gudanar kan wannan bane kan wancan hadis su suka dogara ta cewa azumin gudanar da kowa ke azumi ke makawa da kanka ba wannan wata hadis da madogaro su to shi kuma imam malik nan duk da cewa kusan duka suna kawo magana mas'alar cin abincin me zai da magana saboda da dama shi bari suna cewa in ci ne dan za a tuhume ka kana wani abin ba shi da gama ba za a ma tuhuma ba ka azumi ba ya ma dan ka azumi ba ba ba ba mai tuhuma tuhuma ko dan ka azumi kana azumi ba a tuhuma ka amma cin abinci da kama tuhuma in suka cewa ko masu ganin cewa cin ma za ka ci amma ka ci a gaban mutane ka ci abincinka tun da ka ga wata nan masu ganin ɗauka ka ɗauka kai ɗaya zina kai ɗaya zina ake zama kanan kafa to haka aijewa za ka aije kai ɗaya amma kaka ci a gaban mutane ba shi kenan ba a tana gudun tuhuma aike ko kenan ka imam malik idan ta ga ayin ka a cin a iya gudun a tuhumce ka ne amma an bugu tuhuma misali za ka shiga ɗaki ka ci abincin ka cikin gudu bakin ka ya maka layi ba tun da kai ka ga wata tabbas wata na sallah da ɗaya wannan an kawo da yanke ba shi kana ma yanzu misali zo a nan wani iya gudun ya hori a ce ya bashi laya a mai tsoron sai a kada mai hankali shi ne matsala nan dan gaskiya a nan iya da wahala ka hori a gari na nan ko da wuya ka hori a da nan garin ne ya je ba za a ƙida a san za su sun amince masu hankali mu awa musu kusa da ta balla ce da malam da ya dalu da zalan gaskiya ko a kauye mutum da haka mutum ɗaya ce ga wata to irin wannan kenan ka hori aka iya kugan kawai ma za a wasa da shigo za ka shigo da mugun hali kenan kai bakinka a leku ka yi azuminka kuma an an zo sha ka shiga ɗaki ka sha ruwanka ka kawai bakin gurin in damar lahiya wannan akan masu ganin zai mutum zai aiki da ganin shi ba tare ba da ya kula da ganin yan garinsu sai ya ce لا يبقى لو أهم فتر وهو يعلم أن تلك اليوم من المتكنون شيء نيا مكان أكان أوكو مكان تسعي إمام مالك شوى قال يحيى سمعت مالك ونجى مالك إيا شوى في الذي يرى يرى هلال رمضان وند يقى جنجر موت رمضان شيء كأي يتي أنه يصوم إمام مالك زي أزمي شيء كأم ولا ينبغي له أن يفطر بيك ماتا يتي أبنجي وهو يعلم أن ذلك اليوم رمضان الهالي ياسم wannan rana rana ce ta ramadan ta kama ƙala kuma imam malik ce umar a hilala shawwal amma wannan kuma wanda ya ga jinjirin wata na azumi sallah kenan na azumi ji azumi ya kare na sallah azumi wato shi kadai to fa innahu la yafṭir ba ya ci abinci ba li'anna an-nas yatahimun azalakata za ta mai tuhuma kan haka ina ga mace mu shiga sauran bayanin lokacin bai mana insha Allah kamar ran tayo sai mu koma tushen magana ta imam malik سمي قبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته